بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Allah ta'ala ya kara hada mu a wannan majalisi namu na wata-wata na majalisu Abubakar Abdullahi ibn Abi Shaiba wanda muka saba muna gabatar da littattafai akwai a talqin fil fiqh al-maliki na al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi wanda ya rasu 422 Hijriya a yau eh, 13 ga watan Sha'ban shekara ta 2047 wanda ya daidai daya ga watan eh, February 2026 miladiya yau insha Allah ta'ala za mu shiga cikin babul mashi alal kufaini wa ma ta'allaqu bihi haka ne ko akwai tambaya wata ibara daga daga cikin masu bibiya karatu suka suka nema Ah, shine wato na hudu arabi babin farko wancan da muka yi babi na tayam- ah, taimama wace arrabi an ya kafa ala nafsihi أو إنسان يراه قد تلف من شدة العطش أو يخاف ذلك في ثاني حاله أو يغلب على ظنه أنه لا يجده abin da yake magana shine wato shi an ya kafa ala nafsihi ya yi makansa tsoro a talif zai iya samun ko halaka ko salwantar rai ala nafsihi ga kansa au insani ya ko wani mutumi da yake gani yake ganin wato shi mabukaci ne ya rahu na ayyara hu muhtaja yana ganin shi mabukaci ne aw ya galiba ala bani annahu la yajidu ko ya samu rinja zaton cewa ba zai samu ruwa din ba to wannan duk yana faɗin dai suwaye za su je su yi su taimama aka ma akwai abin da gashi na rubuta da dadewa akwai ibaran da muka ce za mu yi za mu yi hakikin ta ko ya ya kuma gano a wurin wace ce ma
ويقول إذا
ok wa ya kawa raja'uhu ko Eh, wa ya kawa raja'uhu ya ya ya kuka same ta na'am ya kuka same ta naku naku nusakha duka wani nan na aure wa ta kawar da wa ta kawwa yau wa ta kawwa ne naku ko ta kawar da eh ta mana wa ya kawa
to gaskiya al- al'ashbahu bil bil bil sawab shine ta an yagliba ala dhanni aw yagliba ala dhannihi wujudahu wa yaqwa raja'uhu kace ya yaqwa raja'u ay yaqwa indahu raja'u wujud al ma zai wato zai zai tsamma tsamma shi cewa lalle zai samu ruwa da sarar raja'u qawiyan fatan samu ruwan ya zama bata yana da karfi a wajensa shine ya yaqwa ay ya'budu raja'uhu raja'u al ma يعظم ويقوى عنده رجاء وجود الماء wannan shine abin da in kace taqawwa lahu to gaskiya yanda kaga taqawwa nan ka kara mishi wani ta'un to sai kai takallubi wajen fasara kuwa eh taqawwa lahu wannan ba'idun jiddan wata kila ce taqawwa lahu raja'uhu lil ma'i bi ghalabati dhann amma dai wannan abin da yafi shine yaqwa indahu raja'uhu kawai yaqwa ay ya'zumu indahu wannan shine abin da yafi kuma kun ga fasarar a haka take nuni zuwa gare ta tunda ai farko ya ce ah, wala ya khalu min- wala ya khalu murid tayammum min thalathati ahwal imma an yaghliba ala dhannihi al-ya'as al-ya'is kenan ko wanda ya wuce tsammanin za a samu ruwa din aw yaghliba ala dhannihi wujudahu ko yana tsammanin eh, wato yana da jadin jayar zaton cewa za a sami ruwa din wa yaqwa raja'uhu kuma wato fatan samu ruwa din ya zama yayi karfi a zuciyarsa ai wannan shi yafi al-ashbahu bis-sawab eh a zata sawa inda hul amaran ko kuma bai ba wani tarjihi za a samu ko ba za a samu ba a babu wani tarjihi a wajensa sai na ganin kamar mun gyara akwai wani gyaran da muka ce za mu yi ban da shi kamar shi kenan ko to yau insha Allah ta'ala za mu shiga babul masih al khuffain wa ma ta'allaqu bihi babi zai magana akan wato shafa akan khuffi da abin da ke da alaka da shafa da kofi مالك المسح على الخفين جائز في السفر والحضر للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه من غير توقيت بم- من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل كان الخف صحيحا وأن كان يلعب على قرئ إذا كان أيوة، جواب لنوة إذا أو فيه خرق يصير لا يمنع متابعة المشي ويستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل وإذا خلعه وإذا خلعهما غسل رجليه وبطل حكم المسح ولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين وفي المجلدين والجرموقين روايتان والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما فإن اقتصر على أعلاهما أجزأه وإن اقتصر على أسفلهما لم يج... لم يج... لم يجزه ولا يجوز المسح على عمامة ولا على خمار ولا على حائل دون عضو سوى الرجلين إلا لضروة كسر أو جرح فيمسح على الجبائر والعصائب شدهما محدثا أو متطهرا بخلاف الخفين آه ما لا يتباجي زي ما قال أكن واتو شافا كان خفي ده أبنك العلاقة ده شافا كان خفي آه، شافا كان خفي ita almasu alal khuffaini jaizun fi safari wal hadar shafa akan khuffi wato abu ne wanda ya halatta a halin zaman gida ko halin halin tafiya ko halin tafiya ko halin zaman gida aka ce fi safar wal hadar aka yi gabatar ko a wannan kusan ijma'i ne na fuka haul amsar bayan sabani wanda yake ya kwaranye a yanzu a cewa shafa akan kofi wannan lalle malamai duka sun yi ishara zuwa ga cewa ijma'i na malamai nuni zuwa ga halaccinsa cewa lallai wannan ya kama halal ne mashru'i ne Allah ta'ala ya shar'anta mana ma iya shafa akan kofi akwai magana rukhsa ce da mustahabi a zo da ita ko ka a zo da ita amma dai bil ijma' na fuqaha wal amsar ba'da khilafin qadim cewa wato shafa akan kofi wannan wani abu ne wanda yake haƙƙun mashru'un akwai ruwa da ake rubuta daga imam malik ibn anas wanda yake nuni zuwa ga cewa wato ba ba- ya ma inkarin ma shafan kamar yana ganin ka annahu yunkiru mashru'iyyat al-masfi mutlaqan a wannan ruwayar al-mut wasu daga cikin mutaakhirin daga cikin malaman mutaakhirin akwai wanda ya tsamma ya ce wa ila imam malik yana ganin wannan hadisai da aka ruwaito mansu mansu ne an share su haka yake gani amma almazari in kun duba sharhinsa za ku ga yana cewa wannan magana ce wacce take amma a wurgi da ita ba ta da wani amfani kawai ya rata zai ne a ruwaito ruwaya za'ifiya kai fa ka rata za ka yi kuma ka je kana mata takallufi wajen masara almazari yake cewa abin da yake daidai al-asah al-mahfuz an malik cewa wannan shine fatawasa ce yake cewa shi a karan kasa fi khasati nafsihi shi ko a zaman gida ko a halin tafiya shi gaskiya ba zai shafa kan kofi ba to ina ganin wannan ba- dama maza kusa ce rukusa kuma ba dole bace ware zo da azima wanke wanke wani tunda azima ta fi karfi akan rukusa an fahimta wannan shi abin da yake gani kenan shine yake cewa kad ah, ah, wa kad yakunu al-fi'lu jahizan 'inda al-faqih wa yu'thiru tarkahu ana iya mutum yana iya ma- malami zai iya ganin abin halal ne amma kuma shi ya fifici cewa shi ya zaba akasin haka ya fi yana ganin akasin haka ya fi falala to wannan fa yahtamilu an yakuna malik ra'a anna al-mas'a rukhsa haka yace zai da ile imam malik yana ganin wannan rukhsa ce duk da wannan riwaya riwaya ce wata take duk malamai kusan ba su dauke da malaman malikiya riwaya ce daga malik riwaya ce da'ifiya wanda yake wato akwai riwaya sahihiya wacce take kalubalantar da a cikin at-tamhid ibn abdul bar yana cewa فقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين لك سنة على شافاك الخفي في الحبر والصفر للرجال والنساء هذا الزمن جدا تكون هل تبيع كما جماعة جماعة duk suna cewa nan halal ne ibn al-munzir ya je kai to ruwaya daga ibn al-mubarak ya shi ma ya faɗi wannan ijma'in kuma shi ma kuma muddin magana suke nan saboda haka magana da za a ce imam malik ya dauko ya kawo ta ruwaya wanda a zahirin take nuni zuwa ga cewa wani ba za a sha ba ga hukumi baki ne ba wani magana ce wanda ke da'ifiya abin da yake a sahih ah, wa- wanda yake shine aka kiyaye daga malik shine yana cewa shi a karan kansa to kuma cewa shi a karan kansa na baya kawai da kuma mashru'i ne a yi shi a- a a- a yi shafa din to da haka wannan ruwaya ce wanda take ba ta da ba ta da karfi kuma ruwaya cewa wato lallai mashruhi ne ko kuma ce ma musahabi a shafa kan kofi wannan wato mutawatiri ne mutawatiri ne wajen malamai daga murya ana ji ko wannan wato mutawatiri ne a wajen malamai ba wai ba wai kokonto suke yi ba daga cikin hujja na kurkusa da za ka iya kawowa wanda wasu daga cikin malamai suke hujja da shi duk da hujja da wajen wannan gaba akwai sabani na malamai shi ne wasu hujjar usukum wa arzulikum riwayar wa arzulikum wannan riwayar wa arzulikum wasu suka ce mujawara ce wasu suka ce a wannan nuni ne zuwa ga ɗaya daga cikin abin da ake yi wajen al'ula shine a shafa wannan ba wai akwai tattaunawa ba na malamai amma mu wannan ba shine asalin hujja ba hujja anan shine ha- wannan shi- abinda maza Allah ya koya mutane kenan alafal basri yana cewa ah, ya tsinci kanshi ta a ginantan sahabbai da dama sun kai saba'in dukkan su suna suna wato suna ba da fatawan a yi shafa ga kofi to kaga saba'in ba ba ba ai ba ba karamin abu ne kwarai da gaske Ah, Im- imamu ahmad ibn hanbal yake cewa daga daga cikin hadisi kan ka zagga wanda ba sa bai suka ruwaito ruwaya ta nan ba na magana wanda suka ce ayi ba ka san ba dole bane ka ce ayi amma kuma ya zama an kiyaye ba kai ba wata haka wanda suka ce ayi akwai daga cikin wato sahabbai ko dai bakwai ko takwas ko bakwai ko takwas ibnu mudhi yake sun kai tara ma bal ma in ka kike daga wala ga kusan sun fi tara din ko wanda yake so ya duba ta bashi kun albani zai ga yanda ya tsefa wadannan abubuwa da a rawaito daga ali bin abi talib a rubuta daga ammar ibn yasir a rubuta daga ibn mas'ud kuna jirgawa a rubuta daga anas daga ibn umar albara ibn azib daga bilal ibn abi rabah waɗanda duk ruwa yasu kun jin kun duba za ga musamman musamman sunan abi dawud da sauran sunan sun ka kawo wasu kusacin a sahihain ibn abi aufa sahad ibn sa'ad sai wa guda nawa kenan muka kawo tara tara to ga jari ibn abdullahi al-bajali ba shi na cin sahihain goma ga kuma aisha Aisha ruwayanta ruwaya ce wacce take a hadisin Shurai ibn Hani. Shurai ibn Hani da ya ruwaito ruwaya a wajen ita fara zuwa tace ka je wajen Ali ibn Abi Talib ban san adadi ban san muddansa ba. To kaga Aisha tace ban san muddan ba bai ko ban san akwai hukuncin ba. Wannan shi ma za ka iya sa ta a ciki. Banda shi akwai sauran sahabbai wanda malamai ke ke ke in an bi an taka an kalai da cewa kila za a samu abin da ya fuka fi waɗannan nan. Eh. daga cikin hadisai da malamai ke kawowa don nuna mata mashru'iyancin shi a yi wannan abin da din shine wasu daga cikin da muka faɗa wasu na cikin sahihaini musamman hadisin mughira bin shuba an faɗi mughira ba ba mu faɗe shi ba ko to kuma haka hadisin sa ma shi ya fi shahara hadisin sa kusan shi ne mu a wajen mu dai umratul ahkam da waye duk ana za ka gani da'ahu ma fa inni adkhaltuhu ma zahiratain wanda kaga ai hadisin sa ya fi- ya fi shahara mu a wajen mu a yanzu Yawa, kaga shi kansa yana nan a sai hadisin jarir bin abdullahi al-badali shi ma yana cikin sunan yana cikin sahihaini ya sahih muslim ya cikin sahih muslim hadisin jarir da kuma sauran littafai na sunan sai kuma hadisin safwan ibn assar ya cikin sunan nasa'i yana cikin musnad imam ahmad ya cikin sunan ibn majah hadisin safwan ibn assar hadisin safwan ibn assar wata ila muka karanta da gowan kuma kwabi hadisi na asim ibn abi najib al-kufi da yake rawaitowa daga zaid ibn hubaysh daga safwan ibn assar Hasan bin Abin kusan a hadisi shi ya san hadisi ne hadisin sa Hasan ne Zir ibn Ubaysh kuma babban malami ne ba wai ba yake da Abu Abdurrahman Sulami ba ara take da juna kuma a ilimi da kira'a ba eh karka tsammanin yanzu dan ana dan dan dan galibi abin da wayan karatun alqur'ani a kafujin Abu Abdurrahman Sulami ka zamanin wai zir a baya yake shi ka sha'asin duk abin da kake karanta a wannan hafsin da yake ruwaitowa daga asin to duk idan ya je daga abu a zama da sulami sai ya je wajen zirbin wasu ya ƙara ji ya ƙara tabbatar ba tukuna sai ya ga sun yi tafaki da juna sai to kaga abu ya tafi kenan aka malamai suke saboda hadisi yake suke rutawa daga safa ibn asad yake cewa manzo Allah ya amuru la idza kunna safara alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin yace yana ba mu umarni cewa idan muna muna cikin halin tafiya kar mu cire wato hukunmu tsawon kwana uku wa layali hina da kuma dararansu illa min janaba sai dai idan sai dai idan wato ah, janaba ce walakin min ghaidin wa bawlin wa na'im dan dai kai bacci ka- kai kai kama ruwa ko kuma an yi gaidi duk wannan ba zai sa a wannan ba wannan sai daga cikin hadisin kenan amma banda su hadisan suna da yawa wala ka za mu shiga cikin abin da su mala ya faɗa mana ce almasu alal kufai ne ja'izun fi safar wal habar al habar a hadisin mughira shi ma kaga ya ce fi masirati ai ya ce hal tafiya ne shine yazo zai mu zalla wannan hidimar amma hadisin jarir ibn abdullah al bajali al azhar shi din a cikin a cikin gida ne saboda ai kawai bawali yayi bawali a zaman gida ne bawali yayi sai shi ma sai ya zo ya shafa ka hofi suka ce ya haka sai ce haka daga manzo Allah yayi ni ba to kaga ya yi talakin abin ya bashi mutlaqan ya bashi a sake sannan kuma akwai ba ruwaya akan wannan ruwayan na wannan ruwayan jari shine ruwayan al-Amash daga an-Nakhai daga shi Ahmad ibn Harith daga shi Jalim Abdullah al-Bajali banda su kuma hadith Safwan shi ma kaga mutlaq ne ai shine ma ai tahriri cewa muqim yana da kaza musafir na da kaza ba ga yin hukun ba zai bari mai aka wannan shi yasa yake cewa fi safari wal habar lil rijali wan nisa saboda mata kinnan maza ne wajen duk wani hukunci wannan shi al'asul duk wani abin da aka kawo a shari'a ba ka da dama ka ce wannan mace ba za ta yi irin wannan ba ta wajen sallah wajen tsayuwar sallah wajen zaman sallah ba ka da dama ka ce wai za ka za ta saba sai abin da ke da akwai dalilin sabawa sai in babu dalili to shikenan a mace za ta bayyana karatu ta bayyana katu ka san ko mu wannan fa wai sallah fa ana yi to in ka dai daga murya dai sauka yi na Umar ko kila amma dai kusan al'asul musamman ana masallaci kai kare kake sallar ka ba wai dai cewa ka gada mutane ba fa eh galibi zaka yi zaka yi ne wanda zaka ji kanka ka ji wanda ke kusa da wanda ke kusa da kai yaji to wannan shine irin kashin da mace za ta yi kenan ba kawai haka ta ce wai ta yi sallah za ta yi kuma an ce a gidanta ne ba wanda zai makwacin da makwacin suna ji ba tana ranka da karatu ba inda aka ce aka duk inda ku ga yanzu ana yi ana wani wato kakkarya baki ana wani kaudi duk wannan bid'a ce wallahi a ce addini wani abu da kake yi kuna mai a media a ce ba kawo yara waye waye maza mata to yanzu misali haka nan ma mutum kin wuce an ga an sha'awar ki balle balle balle kin karya murya za ba akwai abin da ke jan namiji mata murya farko al'amari tukuna kamun fuska ubangiji magana ce fa magana waye ce mace take magana ga wani mai kayan miya amma ka je ubangiji na cewa la ta khabana to kai ya ya hana su yanzu karku zinka siyan ta murya to akwai siyan siyan ta murya irin kanta kuɗa ne amma da sunan karantarwa da sunan kaza da sunan musabaka shi kenan a zo a yi ta abu ana ma Allah kala shirin zir sai an je lahira za a yi bayani wallahi to a to ai ba daidai bane wannan malam ce idan adkhala rijlaihi fil khuffaini in ya shigar da wato kafafuwansa a cikin hufi din ba da kamali wudu'i bayan ya gama yin alulansa min ghairi tawqitin ba tare da wani lokaci ba juhudatin ba tare da ka iyakance zuwa ga wani lokaci kace daga wani lokacin shi kenan ba ko kwana uku ga wanda suke faɗa mu kenan ko min zamani wato mudda na lokaci la yaqahu ila al-khal babu abin da ke sanya mutum ya ce wai shi kwata wata shi ba zai shafa aka hufi ba sai in ya cire eh ku da gaji wato wannan ai kun ga akwai akwai tattaunawa dole a tattaunawa wannan wajen a shin shi yanzu almasu da muka fara tun daga farkon maganar cewa almasu alkufai masu nan ruksa ne ko azima ce ruksa ce ko azima ce to ruksa ce yanzu mustahab al-afdal kai shafan ko al-afdal kai shafan me ne sa shi ne aikin mazala a mazala wani lokaci ba zai iya yin mabul saboda saboda kare jama'a ta ga an takura musu ba wataƙila ya yi saboda tsabar rahmata ga al'umma wa ma ka zaka ila rahmata lil alamin na'am to shi malam dai biya haka yake gani ba shi malam shi a wajen sa shi yana ganin kawai duk ba dole bane kuma ruksan ba ka yi ma shi shi malam haka yake ganin shi ne mazhab a wajen sa shi sa shi a karan kansa ba ko yana cewa shi shi ba zai wani shafa ba shi shi shi wanda Allah su zai wanke kafa zai kamar irin masu masu takura wanda sai su su sun cika sallah sun je sun sauka fa ba wai sun je su ba su ba taɓa yin kasar ba sai in a halin tafiya su amma sun riga sun sauka a garin da za su je su ba za su cika sallah ne a gonsu ko kwanan biyu kawai za su yi wai shi abu da taɓa iya cika sallah ba to kaga duk duk wanda ba daidai ne ba magana mafi inganci shine ruksa din ta tafi saboda hadisi da manzo Allah yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu wannan maza da shiga za a ce Allah yana so kuma takallufi na cewa sai an a shafa din kuma aka baka yanayin yadda zaka shafa takyifi wala takyifi yaktabi anna Allah yuhibbuhu shi at-takyif in aka baka takyifi a ibada to yaktabi anna Allah yuhibbu fa'ilahu kuma yuhibbu al-fi'la yana son aikin to shi ta zama ibada kenan ta zama ibada shi dan haka wannan Allah ta'ala yana so wannan shine abin da su malamai malamai suke faɗa shi ne abinda galibin malamai hanabila ahnaf sha'abi alhakan ibn utaiba hammad ibn abi sulaiman in ga za hammad ya biyo bayan hakan to ba ba sai ka kasan waye ba shine hammad ibn sulaiman ba hammad ibn salama ba ba hammad ahmad ibn sulaiman al-ash'ari malamin abu hanifa eh, malamin su su shu'ba ibn al-hajjaj da kuma ibn munzir kuma ibn taymiya kamar da ibn qayyim ya nakato daga wajen sa cikin azzat zadul ma'ad wannan shine abin da ya fara cewa mustahabi shine mutum yayi kada ce ba zai shafa ba daga ranar Allah ya sa ana cikin wani sanyi sanyi ko ana kaza ana kaza ana kaza alama akwai haraji to babu laifi yayin da kai ka wato kauce ma shafa ka wanke ka kauce ma wankewa zuwa shafa to wannan kai abu da Allah baki so ne dan ba a san kwata kwata a bar sunna gurgurgun mu'azzala eh kawai ka ta'dilin sunna shi yasa wani lokaci mu ba ma cewa ai ai ba a yi musalla da takalmi kawai dai muna cewa ne tara kan tara eh kamar wani lokaci kawai an tafi irin wannan waje kawai kaga alamar ya ne ya ne kawai to iya zalan alhamdulillah lokaci suna ta yi in ka shiga masallaci shikenan kaga mutane za ka za ka takura musu da kura da waye kaga shikenan la dara la dirara amma ba cewa ke a bar sunna baki ɗaya ba za san wasu su ba za su to su ce maka ba san sunna bane amma wani kawai za su dinka maka sharuɗa to yanzu lokaci kaza ne yanzu ba gaba kaza ba a duk wannan kana ta tattaunawa ne a yanzu kamar mu zai sunna mu ita sunna ba a fari kasa banza wanda ya saukar da wannan addini ya fi kowa tana kowa da lalura amma ya saukar da ita ya saukar da wannan koyarwa saboda ka bar mutane su addinin su malam ce min ghairi tawqitin da mudda ba tare da an yi tawqiti zuwa da wani lokaci ba akwai ruwaya da aka yi wato da ake da shi daga Malik ibn Anas wanda yake cewa wato za a iya tauhidi kamar yadda ake kwana ɗaya da dare da yini da kuma kwana uku ga mai matafiyi to akwai ruwa da ake ruwaito daga malik amma da yawa daga cikin ahalul mazhab din sun ce wannan ruwa ce da'ifiya an ce akwai wasiƙa da ya rubuta ma haruna rashid cewa wato akwai akai ta ita hadidi ma mudda da mudda cewa in aka yi lokaci kaza a shafa akan kofi amma baka da diyuna wanda su suka fi kowa sanin haruna rashid suka fi kowa sanin malik to wannan ruwa ce da'ifiya da aka kuskure aka malik ba za ka dai wani ruwa ce munkara abinda da yake mafi inganci shine malik yana cewa shi babu lokaci kawai ka ta shafa kawai dai musahabi zai ran juma'a kamar da zai faɗa amma dai kawai ka ta shafa kai abinka inda ran juma'a kaga za ka yi wanka ba za ka yi wanka ba da kuma musahabi kaga inda malik zai shi a abin nan kenan a cire kofi din da ba dai magana mafi inganci shine abinda duk amma zahibul sauran a yi mata talatan suka faɗa da su a sauri da sauran malamai kan cewa wato duk wani matafiyi duk matafiyi ne kwana uku da jararansu duk wani kuma wato mazauni gida ya yi kwana ɗaya da kuma yini ɗaya to wannan shine abin da a ya tabbata a cikin hadisi hadisi da ke zuwa cikin sahihaini hadisi al-hakam ibn utayba daga qasim ibn mukhairima daga shuray ibn hani ali ibn abi talib cewa ja'ala rasulullahi thalathata ayyamin wa layalihin lil musafir wa yawman wa layla lil muqim yace manzo Allah ya sanya kwana uku da jararansu ga matafi da kuma kwana ɗaya da yini daga wato mazauni gida sai ka mutum sanyi ya kama shi duk ba laifi ya ci gaba da wato shafe shafensa duk ba komi a haka ba wajen ce mata fiye ba kamar yadda wasu ke ta faɗa idan da kalar jilahi fil khuffaini yace in mutum ya shigar da kafafuwarsa a cikin khuffi me ya khuffi din wai khuffi din menene wato dan ga kasan ana tambar da gima kan safa ko ko kuma kufin ba sai an gani sai an gani kufin wato mai dan kauri kuma mai kauri ba ya dan kaza ya duk wannan mu ma malikiya muna cewa dole ne mu zama mujallad batilan wa zahiran wato dole ya zama ciki ya wajensa kawai fata ce ba yanda za a yi ruwa ya shiga ba kawai to za ka iya tafiya da shi to shi kenan yanzu sai ka ci shafa a kansa amma mutukar wani abu ne aka je aka yi aka yi mashi dan cin baki kawai to shi wannan kawai ba za ka yi shafa a kan shi ba soso ne a sama amma wato fata a kasa to duk wani abu da aka yi shafa a kansa ba dole zama mujallat su a hanaf akwai wani abu da suka faɗa su suka ce ya zama mujallat muna'al me zai yi da muna'al eh wanda ake yi a wajen.
wanda ke a takalmi sannan kuma kamar an samu fata a ƙasa ina wani takalmi nan da na yanzu nake gani na- ana dan yayin sa za ga sama kamar soso ƙasa kuma an samu shi wani dan dan kome dan kauri to kamar shi ne guda Allah ito ba ka- ka ci kira shi ito shi wani yana yana sautuki ne shi ma fa Wannan ta kaga matsayin ya haka nan na hawan gari.
yana ga sanin da yan gaza sawa ba ku gani Har wannan mutane ma haka suna da kalli.
eh ana sawa ai ta shi nan shi nan muku ayi ba yana ana sawa gari ana yayin sa eh to su abin da suka faɗa haka saboda wato a ya zama mujallad ne muna'an shine wato ya zama wata in zaka iya samun wani abun da yake bi sirri ne amma dai a ƙasa dole ya zama wani abu zaka sa kai ta- kai tafiya da shi kuma kamar fata ne a ƙasa da to wannan shine su abin da su ahnaf suke faɗa to su shafi'iyya da hanabila sune suka yi sauki suka ce a'a a dai samu safiqun ah, samik safiqun samik shine wanda yake da ɗan kauri to kaga zaka ce yana da kauri a nan ko jauran ko ba jauran ba kawai kauri ake magana abinda za a duba gani shin kai ya ya biya maka bukatan ka na sa- na abin da kace zaka nema nan in kana tafiya amkanaka amkana tatabu'ul mashi bi bil jawra am la to wannan shine abin da su galibin malamai suke suke faɗa kuma wannan shine abin da yake magana fi inganci cewa al-khuf anan har jawran ma ya shiga ciki kuma ba wai izina ne wai izina ana lura ne da wato fata ba ana iz- ana lura ne da kawai wato shi din ana iya tafiya da shi wanda shine magana mafi inganci maganar S- samik mustaqim ko waye duk wannan malamai sun ce ba wani dalili akan sa shi kansa kawai abin da ya kawata alwala shi saboda dalilai da yawa na sa a sa wai a sa wannan a sa safan ai mu yan wataƙila su wani waje su su wuri ne mai sanyi mu da wataƙila za ka sa kanka sa safa amma ba za ka tafiya ba babu safa amma ko za ka za ka sami dan sauki sauki saboda zafi da sauransu ko kaga ba za a haramta maka wato ah, shafa din ba da wannan rahusan ba su malamai irin su al'allama Ahmad Shafi suka ce duk ba dalili akan wannan kawai dai shari'a ta ce hufi hufi kawai sunan shi hufi jawrab ma hadisai akan jawrab hadisai akan hadisi akan jawrab marfu'an dai gaskiya hadisi an dan soke shi hadisi ne na Mughira ibn Shu'ba yana cikin sunan Abi Dawud bayan bayan Abu- Abu- Abu Dawud ya kawo hadisin sai ce wa Allah ibn Mahdi riwayatul jawrab inda al-Mughira Eh, magana wata makamacin wannan akwai wata magana wata mace wanda da ya faɗa an bayan kawo magana shi mugira ibn shu'ba da sai ce to shi ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi ya ce wannan ruwayan da aka ce manzo Allah ya kafa akan jawrab safa gaskiya yana ganin hadisi ne wanda yake akwai illa a cikin sa saboda me saboda galibin ruwayi da aka ruwaito ruwaya daga mugira ibn shu'ba shi yana magana ne shafa akan kufi ba jawrab ba jawrab aka faɗa amma ba kufi ba to amma dai ibn abu da yake cewa duk da haka na'am Kufi aka faɗa ba jawar.
kofi aka faɗa ba jawran ba na'am amma kaga shi a wannan ruwayar ɗaya da- wasu- ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka ruwaito sai aka ce wato ai, mazala ya shafi akan jawran to hadisai da suka zo akan jawran gaskiya hadisin ba su da karfi ba su tabbata ba wannan hadisi da aka ruwaito rijaluhu thiqat amma kuma kusan daga cikin sharadi na hadisi ingantacce kuma shine ba shi da illa to yana akwai illa qadiha malamai magabata mutaqaddimuna sun ce hadisin bai tabbata ba sai dai hadisi ne da duk malamai masana sahabbai wannan shine fatawarsu la ya kadi yi urfa an sahabati khilafan fi fil mas'ala ma fi sa abu da ke cewa to amma dai al masu al jarabain ya tabbata daga ali bin abi talib ya tabbata daga ibn mas'ud ya tabbata daga al bara da kuma anas bin malik da abu umama da sa'ad ibn sa'ad da amr ibn hurayth an da sahabbai ne ba mutum da ya ba ko mutum biyu suka yi ai an ci gari balle domin ka'idan wato daukan ya ake daukan hujjan aiki da sahabi shine wato ya yi aiki din a- a- a- wa- kuma aikin ya yadu ko shi ɗaya ne ba ba a samu wani wani wanda ya yi inkari ba ya zama ijma'i ya zama ijma'i na malamai ba balle wannan ba duduwar mutane an samu sun yi haka da ruwayan su duk suna nan zaka same su a ruwayan Abdullahi ibn Umar ya yi magana cewa jawrab da da kofi abu ɗaya ne akwai ruwaya da ke da tabbata cikin musannaf da bin abi shayba ah, da yake ruwatowa daga ma'mar da qatada daga Anas cewa yana sha- shi yana shafa akan jawrab ba ma shi ba ma qatada ba kadai akwai akwai ruwaya na ad-dawlabi al-azraq ibn qais qais ibn al-azraq shi ma ya rawaito a cikin al-asma wal kuna duka dai sun rawaito daga Anas cewa ana suna shafa akan a cikin wato a- a a jawra da haka wannan magana ita ce magana mafi inganci cewa ana iya shafa a jawra bin ma ba komai aka yi ba yayi daidai bal shi ne ma sunna to shafa akan kyalle fa ina iya ma wato nade kafata kawai haka nan shi kenan saboda tsabar sanyi na zai ta kuma daga baya Eh, ba ana ba ana yi ba to za a iya shafa akan ta ko ba za a iya shafa akan akan shi ba akan kyalle ya zama kamar shafa ta ko kun yadda a yi yadda cewa yanzu misali in je kawai ana sanyin naɗa kafa ta da kyalle an kira a zuba kawai daga kare a kawai shafansa abinsa yaya zai yi allafa'is ake kiransa akwai malaman da akwai wasu daga malamai da suka yi na ƙasar ijma'i akan haka cewa bai halatta ba to amma dai kusan wannan kusan kowanne nakali sai an je an duba an gani yayi yayi daidai ko bai daidai ba wannan nakalin ijma'i nan ibn tabiya ce babu shi ai shi jawrab da kuma shafa akan kofi an yi ne rafa lil haraj shi kuma yanzu shi ma yanzu bai samu takalmin bane bai samu komai bai samu safa ba sai ya je sai ya kukkunta da rawaninsa ya kukkunta kuma abinda za mu tambaye shi kawai kana iya tafiya da shi kuma ka iya tafiya da shi in akwai ta tabon ulmashi a wannan abin to shi kenan kawai sai mu ce ka je ka shafa abinka ibi tabiya cikin fatawarsa mazal jina shi da daya shafi da yi tamanin da biyar ya ce manin da a fi zalika ijma'an duk wanda ya da'awan cewa wannan ijma'i ne cewa wai ba a shafa kan allafa'i falaisa ma'ahu illa adamul ilmi kawai ba san bai da wani hujja sai dai kawai bai san أي ولا ثعباني بقى ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع sai kuma ba zai iya kawo daga cikin malamai ko goma ba malamai al'aimatul mashhurun litibai suna wal imama ya ce da zai kawo ce sun hana waya shafa akan waɗannan wato tsumo karatun wanda mutum ya daura kansa yake ba za ka iya kawo ko goma ba balle kana magana kuma ijma'i kai ba ka iya kawo ko goma kana magana ijma'i kuma jibin taibiya to wannan kaga ba mu iya yin irin wannan sai wanda yake da gewaye a wannan addini in ba irin sai da ba ba wanda yake shafa wannan magana shi yasa malamai malamai su malamai su su ne suka san mutuncin malamai kuma su ne in wani yayi wata magana ta banza su za su kwance ta amma ba ga magari ba ba kawai ga magari wani da yayi magana kawai zai ce shi ba zai kwance ba to am ya ji hati ba zai shafa? a to ai yanzu kai yanzu ne yana sawa ko bai sawa ya yi daidai ko bai daidai ba halal ne ko ba halal ba yanzu ya sa da yanzu yanzu ya sa zai yi zai sa zai shafa ko bai shafa ba hajji shi kuma shi ya jiyo ko kusan a dama akwai sabanin malamai wannan shi kaman almazari da ya kawo da matsala ke cewa shi yana ganin kamar masan ta fi kama da matsala ta malamai cewa wanda ya wanda yake musafir al'asi bi safarihi zai yi kasar ko bai kasar ba to shi ma yanzu kamar wannan ne kaga shi ma kila isyani yayi eh sai haka sabanin wancan to shi zaka dauko ka kawo da alam ka kawo ka kawo da matsala a wannan anan sai ka kai wani da kushe ka in ka zaka dauki ra'ayin zahiriya to yayi kawai yayi tayi shi kenan to amma ai wani lokaci ba wai dole sai ya yi sa'a ba Allah ba mukaddara wanda idi ya sanya yana da wata cuta a kafan da sai ya sa takalmi ko dalilin da shi daga cikin dalilai da ya sa takalmi a cewa hajjinsa me zai faɗa hajjinsa wannan ba shi muke magana ba in ya sa dai zai iya shafa din wannan magana sun gashi zai iya ba abin da zai hana shi ba ya riga ya sa ba to tun da ya sa saboda wata buƙatuwarsa ce kuma yanzu kuma ya saka cirewa kullum kullum zai ba shi wuya shi kenan zai zama ba laifi idan ya in ya shafa mala ce idan arkana rijlaihi in ya shigar da kafafuwa sa cikin khuffaini a cikin khuffi guda biyu yayi wannan shadan da aka faɗa a baya to kana khuffu sahihan to ya zama wannan yanzu khuffun nasa ingantacce ne kuma zai iya shafa a kansa mutakar dai bai cire ba mutukar dai kuma bai yi kari ba shine fa yutu ma yajibu al-ghusla wani abu kari da nake magana shine kari babba mutukar bai samu kari babba ba wanda zai gadar masa da sai yayi wanka to duka wannan babu laifi zai shafar sa akan hufun sa malati aw fihi kharqun yasir ko kuma a cikin hufun akwai wani dan yaji kadan la yamna'u mutaba'at al-mashi la yamna'u mutaba'at al-mashi wanda ba zai hana a dinga tafiya ba mutum ya dinga tafiya ba kawai wani abu wani waje ne dan kici wannan shi ne magana su inganci a sauri aka tambaye ki cewa to dama muhajiran masu kuɗi ne balle ka ce muhajirai da an tsara masu kuɗi ne duk wato tafiya suke da abu toshe abubuwan su da za ka zo ka ce wai dole wai sai sai wasu nufi sai ya kai kaza ko ya kai kaza duk wannan ba ba abin da ya kawo wannan ɗazu na faɗi cewa wato akwai sa- saɓani kadim game da shafa akan kofi abin da ta nafara haka saboda haka muke fahimta daga ruwayoyin kun lura Ah, da da da imam muslim ya kawo ruwaya ai ajin cikin sahih muslim hadisin jarir da ya kawo ruwaya sa da sanadin sa zuwa ga an-nakhai daga hammad ibn al-harith daga jarir ibn abdullah al-badri sai bayan ya gama sai an-nakhai ya yi ta'liqi cewa ai sun kasance yana ba su sha'awa hadisin jarir ibn abdullah al-badri saboda shi ah, wato musuluncin jarir ya jinkirta kuma jarir ibn abdullah al-badri daga baya ah, ya musulunta shiga ta rawa ya musulunta ta takwas ko na goma ne ma shekaran da ya rasu jalil da ya yi musulunta ko san bai jima da manzo Allah ba yawwa to kaga shi kaga shi kaga shekara ta goma ta sha ɗaya ma kenan gwamnati ba za ta da su da ba na fi tsammanin haka ko dai shekara goma ta goma ko abin da bayan ta goma ba za ya rasu shekara sha ɗaya bayan hijira Eh, amma shi wannan a wannan yan kwanakin kuma har aka tura shi wancan gurin da halka din a to ai ya ya danganta wannan sai dai an tahariri sai a tahariri a gani ina ganin wani wani daga cikin sai ban tahariri ya ga eh, adadin kwanaki nawa yayi mun san dai yana da matsayi wajen manzon Allah san gaske Eh, kuma ya samu a hakan ma da yake yana da rangwana ya ya rawaito ilimi sosai daga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam مالك أو كان فيه خرق يسير لا يمنع متابعة مشي المشي ويستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل يتتوى أبنين مستحب لدي أو ده إمام مالك wato mutum ya rika cire kufinsa duk bayan kwana duk bayan kwana bakwai wato a duk ranar lit- a wannan juma'a saboda ai zai yi wankan juma'a ko to wankan juma'a kuma kuma ba dole bane shi ya ce mustahabi ba dole bane a wajen imam malik ya kusa akwai maganar malamai akan wannan akwai maganar malamai akan wankan juma'a dole ne ko ba dole ba ba magana muke yanzu ba wa idza khala'ahuma idan kuma kawai yayi ya shafa akan kofi um, to amma kawai sai wanda zai sa ya cire kofin ghasala rijlaihi kawai sai je gaggawa zai wanke kafafuwansa wa ba fala hukumul masai wannan hukuncin mushafan ya baci wannan hukuncin ah, haka yake kun yadda
amma ina nufin cewa Mm,
ya yi alwala ya na'am yi shafa kan eh baka sallah biyu ce haka shi ne sai ake nufin cewa zai wani kan to kowanne din da ka faɗa shi ma ya shiga ko kuma daga baya yanzu ba yanzu mu kaddara a zahar ɗinsa zai shafa akan kufi yayi to yanzu zai da asar sai sai wanda bai sanya ya cire to yanzu wannan ya wani alulan in bai wanke kafan ba a gaggauce ko ko a sai dai sai dai sai dai wato ya riga ya gama ya yi daidai wanda shafan da ya yi ta yi daidai yaya mene da ra'ayin halar ya yi iska ta yi fa to to bismillah ai kasan fiki wuce ake ai fiki wuce ake saboda ai shafar tana da alaƙa ne da kasancewa a jikinsa tsarin yawa Mm. to yanzu ba da tsarki ne a misali wai kasancewar safar a cikin Eh, ya shafe ka ne a maimakon kafa yau Mm.
bai wanke ba yanzu tun da ya cire cire to kada ta zai wanke kafa mm.
na ba mu da wani
a wannan ai ga- bai ba kuma magabaci ai shine buga magabatin kuna nan ai shine fatawar su malikin duka kusan ammatul ulama wannan shine fatawar su Ah, ko kwanan da ma za ku- kwanakin bayan za ku ji wata fatawa ta yi ta yawo na da yake ne yanzu ɗaliban dai ɗaliban dai da sauƙi dai ana kuma ki bayan akwai fatawar shek fazan fazan mufti na saudiya ne yanzu tun kama malam muftin aka dinga yada fatawar sa na cewa duk wanda ya suke yana shabahan kofi daga baya ya cire to ya je ya sake wanke kafa kawai kama wannan ba fatawa ce ta wasu da wasu malamai ba da wani wanda suka saba akwai dawo da zahiri yan zahiriya kuma wasu da wasu mu'ajibu sun bar ra'ayinsu da tsammanin malam shi ne ra'ayin malam muhammad sani umar shi a wajensa in ka cire kawai kawai ka cigaba da sallan ka saboda abin da suke faɗa abin da aka shar'anta maka kai yanzu kamar maganar su ne da suke cewa wai idan ka riga ka hada ka zo za ka hada hada sallah da ka hada sai kuma da yi hada sallan ya kwana gefe kai kuma da sallan ka to abin da aka baka shi kar ga kai kuma za a daga zafi a ƙara dawo da kai a kawo ka ta ƙungiya ka ce ka dawo bai yi ba kun fahimci maganar malamai a nan yawwa wannan shine abin da sa suka ce a ai an riga an bashi wannan wani abu ne da yayi kuma yayi ne abin da aka umarce shi ba yayi ne a radin kansa ba to tunda ya riga ya muku lokaci kuma daga baya sake yin abin da shi ya baci ya zaku ce ya baci wannan shine banganin yan zahiriya eh wannan suka ce mu'ajib wanda wanda shi da ra'ayin su sabari akan wannan mutan tana da tsawo tana da fadi kuma tana da akwai habu min al-nazar sosai saboda ai za mu iya cewa shi dan ya kamata a ce ya bar abin a kafansa saboda rukutar da amfani na wannan zai yi shiga cikin wani misalin mutumin da ya raga lafiya da ya ko ya kamata yau to kaga shi ba wannan duka yana ciki duk yana daga ciki to amma wannan ma ai kaga baya ma ni shi wannan ai ba ai a zuwa ce a bata masa Allah ba ai wannan abu yayi tsanani sai kawai dan kayan aski dan kayan aski ka sha ka to da yanzu kaga ba abin da ba a wannan eh wannan ya dan fasa sauki sauki amma wannan ai sabanin shi a cikin sa ba ya kada ya kuni lagawan to yace wala yajuzul masruf ala jawrabaini bai halatta a shafa akan safa ba gairar mujalladai ne mutakar ba su da wato fata wannan shine shine dai abin da muka ƙara faɗa a baya muka faɗa a baya wa fil mujalladai ne amma idan suna in fata ne amma safa wal jurmuqain ko jurmuq guda biyu ruwaya ta ne shi wani akwai ruwaya guda biyu menene jurmuq menene jurmuq jirgin malamai sun masa fasara guda biyu kowanne kuma ana iya ɗauka na farko suka ce abinda mutum zai sanya wato hufi ne masu ɗan kauri amma kuma wato ba sautiki ba wasu yi mushi wannan fasara amma dai abin da ya fi daidai da yawa malamai suka fasarawa shine mutum ya sa wani kufi ya ƙara sa wani kufi duk tsoho a ciki takalmi a cikin takalmi irin wani obashu obashu sai kiran shi ne yawa wata kawai abu za a ga masu aikin kamar ko gona ko ruwa ko wani abu suna sawa akwai takalmi su kasa wani takalmi a ciki to wani shine jurmuk to shi imam malik idan ana maganan kawai wanda yake hufun qalilun la saqa lahu wanda shi bai ba a ja shi ba kawai sa shi ake yi zira shi ake yi to shi wannan imam malik baya cewa ai shafa a kansa amma idan wanda ka sa wani kufi ne ka sa wani takalmi ka sa wani kufi a ciki to ma ya da ruwaya guda shi ne dubu kuma shi galibin malami suka fasarawa to malami sa da ruwaya guda biyu daga imam malik akan cewa wato za a shafa ko ba za a shafa ba magana mafi inganci da za a shafa wasu suna cewa to ai wai yanzu takalmi biyu ne ko lokaci ne na farkon ka shafa sannan ka ka hallaka ko kuma a ai takalmi ka sa takalmi biyu wato dan kusancin nisan ta nisan shi da kafanka yayi yawa to amma magana fi inganci duk ba zai ba zama dalili ba ba mali ba san me yasa tare dalili ba in ba waɗannan dalilai da muka faɗa ba al-ashbahu bis sawab shine za a yi shafa da amma akwai abin da kuma malamai ke kawo shi shine sautiki ne ake shafa a kansa ko ko a'a sautiki wato wannan idan sawun yana ciki in ka sa irin wannan irin alkul socks din nan ko kuma jawrab wanda yake a kon jawrab da nake gari wanda shi ba bai kai idan sawun idan sawun baya ba a rufe shi ana iya shafa ko ba za a iya shafa ba wannan shi ma magana ce ta malamai a mazhabi na akwai ruwa da ake imam malik amma ruwa ce ba ɗalibai suke mutuwa ba zarata alwalid ibn muslim al-shimsi al-shami shi ke rubutuwa daga malik ibn anas cewa malik ya ce babu laifi ana iya shafa ko da abin da ke ba sau ciki ba amma da yawa malamai sun ce wannan rashin da ishiya mun kara sai dai da ba ta yana da imam su imam malik kurakurai shi walibin muslim yana mai malaman da ba malaman sham ba kurakurai a sahih ko wasu malamai ko suka ce wataƙila ba ya rubuce daga malami ya rubuce daga malamin sa al-auza'i wannan shi ne mazaban auza'i sai wani ya je masa kuskure amma dai su ibn sha'ban da sauransu kusan duk haka suke yi cewa cewa walibin muslim ya rubuce daga imam malik cewa ba sai an abun nan ba amma da yawa daga cikin bagdadiyuna sai ta wannan tabbata ba kusan bagdadiyuna sun kusan dalilai a malkiya su kuma yan magariba sun fi iya kwarantar da yara su rubuta maka irin wannan kawai ya ba yara akwai amsa addini sun iya koyar da addini su su magariba tunda kullum su yan musu ne sa tare da yan masu musu to su sun fi iya kawo dalili su to haka abubuwan suke amma dai magana fi inganci shi ne ce wal- wa- wa wa fil mujalladaini wal jurmuqaini wal riwayatani wal muhtaru masu a'lahuma wa asalihima abinda yafi shine wato ya wanke saman da kafa da kasan mazhabin malik kuma ya muku me yawa wato wannan shine hadisi ya tabbata amma malik yana cewa shi a shi a hada duka biyu a hada duka biyu bai na a wani lokaci ka ba nasan ai kai ne dai da kake ganin shi haka wani lokaci akwai dalilai akwai dalilai wannan ya sa wata ila in ka je ka ƙara duba littafin eh, wannan eh, raful mala na ibn taymiya zai ƙara taimaka maka sannan kuma shiga cikin dalilan da malamai ke kawowa zai zai zai sa ka ka fahimci dalilan da ke da suke faɗa game da malamai yanzu misali idan malamin ya ga ya ga cewa a shafa a sama wannan alqadar wajib ne to kuma qadar wajib qadar mustahabun shi kuma maskutun anhu ai da faɗa wannan fatawar sau da dalilai da yawa ko kuma daga baya shi abin ya zo masa a hadisi amma kuma sai ya gana da wani ra'ayi wanda yake arzafa minhu wasu dalilai da zai ga cewa gaskiya akwai akwai matsala a bayan wani akwai wannan akwai da yawa wasu hadisai za a gani ma malik ba zan tuna hadisin ba in kun duba cikin musamman na ibn na ibn na abdurrazzaq sanani akwai wani hadisi da ya ruwaito daga daga ibn qusayb yazid ibn qusayb to na mata asar matanin hadisan sai tauri ne sai ya fara ba shi abdurzak hadisan ya ce malik ya ba shi hadisin daga zai ibn kusai zai ibn kusai shi kashi jayin hadis ne To amma da da shi ya je hallar ma malik a nan a nan harabai ne ya ce tauri akhbara ni anka an yazid ibn kusai cewa kaza kaza kaza kaza malik ya yi dariya ya ce gaskiya yake na ba shi hadisin amma yanzu ba na ba da hadisin me yasa ce saboda shi mutumin da da muke rawaito hadisin bai kai manyan ya zaratan malamai a wajen mu ba eh kaga to kaga kaga shi shar'i yake da shi ba tsanani shi ko kuma ya rika ganin cewa shi shi shi abin da suke a nan din ya fi zama shiriya kan naku naku ne wataƙila wasu dalilai ne aka zo a ga mazala mazala ce ku je ku iya yi la binaha shi kuma nashi nashi ne musahabi akwai dalilai da yawa saboda haka ba kai tsaye ba za ka iya cewa za ka abu da ɗin malami ba almuhimmi dai shine wato za a ga wato a, ba- duk a cikin malaman nan babu wanda ake samun yana sa'a nasi karara bal ma ya da nusus da yawa mutawatir mutawatir da suka yi tawatiri a wajen su cewa in ya sa'a sunna a bar shi ya ce wani ra'ayi ne nake faɗa ku ringa binciken ra'ayi na fanzuru fi ra'ayi ku yi bincike akan ra'ayi na ma min na illa rafin madudu alaihi in ji imam malik saboda haka a, dole a rika malamai a rika tausaya musu fa idan ta fara ala ala alahuma idan ya takaitu akan shafa akan na sama din ajza a hutu ya isan masa wa in yaktasara ala asfalihima amma idan ya shafa kasa kawai lam yujiz hutu bai isan masa ba bai isan masa ba wannan wannan kuma wazi saboda wannan shine mansus wannan kuma mafhum ne shi kuma ba a- idza ta'arada al-mansus wal mafhum dole ka ka- yajib al-akhdh bil mansus ah yanzu zai shiga mana imama kafin mu shiga imama akwai matsaloli guda biyu yaushe ake fara shafan nan fara shafan lokaci wadannan lokaci za ka kirga kidayar da mai yaushe ke farawa kidayar daga lokacin da na sa koko daga lokacin da na shafa me dalili saboda a lokacin ka fara yi
Hukuncin da hukuncin dama ya kun yana zama fara daga lokacin da aka fara shawara eh to kowa ya yarda profesa ma gaba da da da ai da zuwa shi kana gani malik muna mushi dadi ba zai wani ai ba wanda ba ba ba wanda ba ba zuwa abin da ka gani in yayi a karba an bai yi ba kuma a bar masa kayan sa so magana dai mafi inganci gaskiya jumhurin malamai suna cewa wato shi idan yana farawa ne ba'da al-hadath wato yanzu zai sabon alulan shi to lokacin da ya fara shafawa daga lokacin zai zai kirga wannan shine magana na jumhurin malamai sai imamu ahmad al-auza'i wanda riwaya ce daga umar dan khattab riwaya ce daga umar dan khattab riwaya tana nuna haka din magana wannan shi yafi inganci kwarai da gaske to sai mas'ala ta gaba kuma mas'alar wato kusan matafiya matafiya an ce kwana uku ko mai zaman gida aka ce kwana daya to yanzu na fara shafa kan kufi kawai sai ya tafiya ya za a yi yanzu ta biya ta koma uku to in kuma matafiyin shi kuma yana cikin ta hal tafiya sai ya dawo gida Eh, ya za a yi to wannan dai abin da kuma na shi ne magana su inganci amma ba shi ne fa ƙarshen maga- matsalar ba Eh, tunda dai malam bai kawo ya nan ba to shi kenan amma dai eh, idan qalaba al-musafir ila al-hadir aw al-hadir ila al-musafir fa hukmuhu man qalaba man qalaba ilayhi kawai wannan shine magana fi inganci saboda ai ko da ba kai ba ah, yanzu misali kai alula ah, yanzu kawai kai azhar da ka fita yanzu mukaddara yanzu azhar ba ai ba za ka fita ba ko mukaddara ba kai azhar din ba kana nan ba kai azhar ba kawai sai tafiya ta kama ka to in tafiya ta kama ka shikenan kawai in ka je waje shikenan asar za ka yi kamar yadda kuma kawai a yanzu lokacin azahar ne ka iya azahar din sai da ka dawo gida to shikenan insha Allah sai ka cika sallar ka kuma magana ya riga ya kare kuma eh ba kamar shi da ya halari ya faɗa ba Eh.
safari ya tambata a a wannan qaba'i aka ce wannan ramuwa ce eh wannan wannan qaba'i wala haka haka take maganar sa Mm. to wace wala yajibul masu ala imama ita ma dai bai halatta a rishafa akan akan wato rawani ba wala ala kimarin ko mutum mace da zai shafa akan wato dan fatalanta ko dan fatala eh kallon eh banda kallabi fatala na ce ni fa ɗan kwali eh fatala shine dan kwali to dai yanzu ba- wannan ba ba- ba- ba ta kana bace ko kallon ba ta kana bace a tsakanin fatala din ana fada eh ko fara sace eh ma da yake mun dan tashi da da kakanni dai haka suke fada su wala ala himalin ko kuma wato wato fatala ta ta mace ba ta shafa a kansa ba wala ala ha'ilin ko kuma akan wani wanda ya zama shamaki duna udun ya hana ka je ka shafi wani gaba suwar rijilai ne sai kafa sai kafa ka kadai akwai illa din amma mun bar magana illa shafa akan rawani wannan menene hukuncin sa me dalili goshin sa nasiya eh hadisin bai bai roto to haka ba ka san fa eh, ahal ahal hadis ba eh wani hadisi ba da ce wani hadisi ko wayar wato kana fada haka nan ba babu dalili ko ga hadi- hadisin mughira hadisin mughira hadisi ya tabbatacce mazalla ya fara da ya fara sai da ya ya- ya wato shafi nasiyarsa sai ka fara shafan goshi sai ka ka karashe shi daga eh, zuwa wannan wannan wasu daga cikin malamai ba sa faɗa haka wasu an- eh, wasu daga cikin ayyukan madina su malik ibn anas su shafi'i su al-qasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq kusan ba fata wasu kenan ba in ka je iraki yana su an-nasa'i suna cewa duk ba za a shafa akan ima- imama ko imar ba wannan shine duk fatawansu suna cewa dole a shafi a shafi wato eh, kai sosan gaske Allah ta'ala cewa ya wasa hobi rubusikum to za ka ce an shafa ko ana so ko ba a so amma dai amma dai galibin malamai ah, wanda suka ruwaito hadisin kuma suka aiki da hadisin suna da yawa su ma akwai qatada ibn da'amat sadusi akwai makul ibn abi abdullah shami wanda daga cikin tabi'ai kenan akwai da su su abu tawr ibn su ibn al-munzir daga cikin shafi'iyya sun ta samu shafi'iyya anan duk sun faɗi cewa ana iya shafan shafa akan kofi shafa akan imama ana iya shafa akan imama ba akwai hadisai da da suka zo wala kuma shi ne mazhabin su hanabila mazhabi na zahiriya isa ibn rahawiya dawud zahiri ibn taymiya wannan shine mazhabin sa ibn qayyim shine mazhabin sa daga cikin malaman malaman malikiya na wannan zamani akwai muhammad al-amin shaqiqi wannan shine fatawan sa cewa lalle ana iya shafa kan al-imama din ma mace tana iya zuwa an je makaranta za ta yi alula a rasa ya za a yi ga gaba da sun cika mata ido kamar mayu shi ke nan kawai zai kawai zai tafi kawai ta ce ta dan ta dan shafa kawai ta dan shafa dan dan dan goshin ta kawai ta shiga ba ta shiga ba komi yayi daidai Mm, sunna ce akwai hadisi a wannan banda banda wannan hadisi da na kawo akwai hadisi Amr bin bin bin Umayya Abbamari yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala imamati wa kuffaihi akwai hadisin Tauban an sa na kawo wannan hadisin saboda mai magana akan riwayar hadisi wato ingancin hadisin wa zai rubuta da hadisin wa ya zo da bulugul maram ko kuma a ba bulugul maram ba ya zo da al-muharrar hadisi ne dai na um, rashid ibn sa'ad al-himsi sunansa kenan ku ku duba mana ku gani ku duba mana hadisin kuma ya shafa akan ah, shi kansu wata imama din malabi na abubakar da umar eh malabi na umaraini akwai wanda zai da shi kuma mun ba wanda zai da shi mu ci gaba kawai sai ya za a shafa da mutum zai shafa zai shafa ne daga muqaddamar ra'as zai shafa zai fara ne daga muqaddamar ra'as in ya gama kuma sai ya cika shi da imama din to wannan shi kenan ya shafa akan akai babu komai akan sa insha Allah ta'ala hadisi ne na Rashid ibn Sa'd al-Himsi da yake zuwa daga Tauban shi wannan hadisi akwai sabani ne ban gami da ingancin sa cewa ya amara kuma an yansahu ala al-asa'iri wa tasakhin ai magana kan- na malamai akan wannan shi kan shi wannan hadisi amma dai magana mafi inganci amma dai bai tabbata ba to akwai wasu hadisai da suke karfafan shi shafa akan akan wato rawani wannan yayi shafa akan kallabi wannan dai yayi babu komi akai insha Allah shi illa li barwati kasrin sai dai akwai larura na karaya targade ko wani abu nan kasarin karka tsammanin wani ana ce wani abin da bai kai kasarin ba shikenan ba za a shafa ba a mu da mana akwai halaji ana da wani an dan turbure an yi waye ana ganin aka taba to za a je a tsara shi komawa ruwa to shikenan babu komai audurhin ko wani ko cuta wani ciwo fa yamsahu ala aljabair sai ya shafa kan aljabira da wal asaibi me ba bata jabira da da wannan asaibi
kabira bande ba yi karatu kawai
haka suka faɗa su isaba ita ce khirqa ne khirqa ne tsin ba din to shine bandejin ko ce shine bandejin ko ko karanta wurin a karafa ba shine wannan tsinkayen ba
wannan shi dai yadda ka faɗa ne a sa'id shi ne a sa'id shine khirqa din shine kuma shi tsin da kuke bandejin da za ku faɗa a yanzu shi kuma jabira kuma shine shi shi shi karanta wurin karanta wurin sunan sa ba nan eh kama akwai wani suna kuma na da kace na yace aljabair shine a'wat ai ba shi ya ba ya faɗa shi ya faɗa a shari'i kuma bai faɗa ba yawwa shi ne shi a'awad shi kuma wanda yake khalqa shi ne bandeji ai ah shi wannan wannan hadisi gabai sun sun tattauna ne akan anya kuwa shi wannan eh, Rashid ibn Sa'ad al-Himsi ya saurari Tawban kuwa Tawban mawla Rasulullahi illa to malamai suna da sabani akan ya saurara ko bai saurare shi ba wace shekara ya rasu Tawban ne ya rasu shekara ta hamsin da hudu bayan hijira to shi imamu ahmad yana cewa la yanbaghi an yakuna rashid sami'a min tawban li'annahu mata qadiman sai kai an ya zai yi a ce ya saurare shi kuwa kamar da wuya ne To amma sauran malamai su abu da da su imamu bukhari sun ce ya saurare shi dalili shine an ji an bincika cewa wannan bawan Allah ya ya halarci yakin siffin ba yakin siffin a shekara aka yi eh 37 ko 8 da bakwai ne ka kuma sa maka shakka ina ne ma ina saka taimake ne kai ka ka dauki dawa da bakwai ne ko da takwas to ko dai ko da bakwai ko da takwas na fata man da bakwai ne da bakwai ne yawa to kaga wanda aka yaki sittin har a iya zuwa yaki kuma ya hamsin da hudu kuma kwa ce ka imam ahmad ka ce ya mai wasu ba wai jazumi yayi ba kuma ba wai cewa la yanbaghi an yakuna rajul sabi'a min tawban li'annahu mata qadiman to amma shi ma da ya samu dalili wannan dalilin ai kaga shikenan to kaga wani ke nuna maka cewa ana iya zanin wani malami wani abu guda ɗaya ya dan kuce masa eh ana haka cewa ni in ka ji malami ya ce ni ban san wani ba to ba shi kenan ko sauran malami duk ba su san shi ba ana iya samun wani yayi bincike akan sa ya gane shi ya kufa to da haka to magana ta inganci ya tare shi hadisi ne ya tabbatacce a a saboda haka dai duk waɗanda za a iya shafa a kansu magana mafi inganci shafa akan akan waɗannan aljabayar sun tunda shafa ne galibi da aka yi saboda darura to baka jira baka yi ce za ka mishi iyaka ka ce za ka mishi iyaka da da da wasu kwanaki kawai iyakansa shine wato wato waraka in an war in an warke shi kenan wanda wannan duk shine maganar malamai su malikiya a halaf kuma duk shafiya duk wannan shine maganar sa su ibn taymiya da sauransu a sai malam yake cewa lokaci yayi ko to to ba ba ne bari mu karasa shaddahu ma muhdithan aw mutatahiran je ko da waɗannan bandejin ko waye ya je ya daura su yana mai kari ko ba- ko ko yana mai halin tsarki to kawai zai cika shafawa shi sabanin kaga alhumin halafin kufai ne sabanin shi kufi kaga sai ya shafa akan ya tsarki kun san maganan ce maganan malik da yake cewa shi yana ganin ba za a yi mishi lokaci ba kai da kai maganan cewa wai ana yi kamar babu dalili ko sa'a ba hadisin da su yi karar afuwan wani lokaci dalilan da suka zama sun yi ta'azi a wajen sai shi kuma ka san tarbihi kowa ya ce to shi daidai da kake gani malamai na ne ko shi kusa mai fodi ne yake cewa shi as-sawab shi dalilin ne yuwafiquhu Allah yuwafiquhu man wafaqahu Allah kamar hilari ne ko wani wani wani wani wani lu'ulu'i ne a kasa kai ka je ka haka kai baka samu ba amma wani da ya haka ba shi kawai rabu kawai wato baro ɗaya ya ce ya samu abin da yake ba a wurin so akwai ruwaya da ake da shi daga umar zakafa zubair ibn salt ya ruwaito umar zakafa ruwaya zahirin ta kamar tana nuna cewa shi babu lokaci da ko da tabbata wannan ruwaya ta tabbata wurin umar zakafa abin za mu ɗauka umar a lokacin bai san wannan sunan ba wataƙila wannan sunan ta ɗan kubuce masa wannan ya daga cikin abin da ya kamata ina ta tunani dai har dai ban fara sa kalami na kan wannan ba amma kuma an kuta mu dama wani ya sa shi a wato kwakwalwarsa tsakanin idanuwarsa akwai abin da malamai suke cewa akwai tawaffurun da wa'in da himma ma'ana da kan yi wannan ka'ida fita da isa tunani sosai akwai wasu abubuwa wanda da wa'in da himma sun zo din ba zai yi a ce sahabin sahabin bai kamata ce bai sani ba kuma sai ka bai sani ba daga ciki shine almaru min almayi din nan to ya kai abin da ake kullum a ce su bu sani ba har har wato magana kuma ga Allah to banda su akwai ire-iren su in ka samu dama ka in ka tara su aure ɗaya sai ka sai ka jira su za ka amfani da al'umma sosai gaske akwai irin wannan to ko da ka ce Umar in ana yawan tafiya da shi amma bai sani ana ce sani ba eh to wannan ka dauki shi a matsayin tokaciya wannan ta tabbata kenan banda ita akwai ruwayar kuma Asad bin Musa Asad sunna ba ba da suna wancan ba asad bin musa sunansa ke nasa da sunna so da yanayin zaraba da hadisi na mutum na tsammanin mutum basara ne asad ibn ibn sunan shi a jirasan daga ruwan hadisin shahar na hausa eh asad bin musa ko eh na ganin al-basri ne ko wa zai duba mana wani an duba na ganin al-basri ne yana da akwai wani da yake daga hamad ibn salama da isnadinsa da isnadinsa wanda a zahiri aka sai yake cewa mazala ya ce kamar ban iya kawo ladin daga anas ne mazala yake cewa wato mutum ya sa alkofi ba ba ko ba wani kwana uku ko kwana daya kawai ba abin da zai sanya ya cire kawai sai janaba ko ko ko babban kari ne to wannan ruwayar da yawa daga cikin malamai sun soki da mirin wannan ruwayar suna cewa wannan ruwayar mahfuz wannan ruwayar to in ma ya zama mahfuz abin da za mu ɗauka shi ne wannan yana nuni ne zuwa ga dalili ba nuni ne zuwa ga iyaka ba ba zuwa ga mudda ba zuwa dalili ne zuwa ga mujib na cirewa ba dalili ne zuwa ga mudda ba kun gane bambancin kamar ba gani ba idan muka ce dalili ne zuwa ga mujib abin da ke sawa wannan shafan ya lalace ba dalili ya da iyaka ko bai da iyaka ba wanda za mu ɗaukar hadisin a haka saboda saboda na ba lina ba fa isnadi isnadin wato akwai na ba fa akwai kyau sosai so idan mun ɗauki magana cewa wannan mutum ne kuskure yayi to amma akwai riwayar Zubair ibn Salt kuma da ke rubuta daga Umar in ka hada za su iya yin karfi to Umar din zai zama wataƙila shi ijtihadin sa ne in kuma ba ijtihadin sa bane bai sani ba a lokacin wani ya sanar da shi to kuma Umar Allah ya faɗi wannan magana sai mu ce wannan to gaskiya ce na mujib ne mujibul masih ba dalilin masi ba kai ba mudatul masi ba in ka ce mujibul masi abin da ke sanyawa kai alula din kai yau wato kaga wannan shi ne janaba ko kuma wato kaza ko kaza ko kaza da ake fada ko babban kari ko abin irin wannan shi kuma mudda to wannan mudda sai mu je can hadisi Ali ibn Abi Talib Shu'aib ibn Ari mu dauke su yawa insha Allah sai mu dakata a nan a wannan makarantar Allah ba mu lada a wannan makarantar Allah ya ce mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته